إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فالوصية بالتقوى هي, هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وكان مما يوصي السلف بعضهم بعضا إذا التقوا وطلب أحدهم من الآخر النصيحة والوصية أول ما يبدأ به يقول أوصيك بتقوى الله فإن تقوى الله عز وجل جامعة لكل ما أمر الله تبارك وتعالى به ونهى عنه فالمرء الذي يلتزم بشرع الله أمرا ونهيا يأتمر بما أمر الله تبارك وتعالى به فرضا أو نفلا ثم يجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى حرمة وكراهة فهذا هو الذي يتقي الله أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من خير من يتقي الله ثم اعلموا عباد الله أن من الأذكار الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ومما ينبغي التنبه له والدعوة إليه وتنبيه الناس به كلمة كلمة حسب وتوكل على الله والتجاء إلى الله وهي كلمة حسبي الله ونعم الوكيل هذه الكلمة تتضمن عدة فوائد وتتضمن قوة في التوحيد ورسوخا في الالتجاء إلى الله وتفرغ الأبد من كل حول وقوة إلا لله عز وجل فإذا قالها العبد فقد سلم نفسه لله واعترف بضعفه وخواره وخوفه وتفرده وعاد إلى الله تبارك وتعالى تسليما وسلم نفسه إلى الله وطلب إلى الله تعالى أن يحفظه فلذلك جاء في القرآن الكريم الحف أو ما يدل على الحث على التزام هذه الكلمات قول حسبي الله ونعم الوكيل وهذه الكلمه تستعمل في حالة جلب نفع وتستعمل في حالة دفع المضار عن الإنسان وكل ذلك ورد في القرآن يقول الله تبارك وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون استعملت هذه الكلمة في هذه الآية لتدل على أن الإنسان إذا اعتمد على الله وعاد إليه وتفرغ من كل قوة وحول وألقى نفسه أمام ربه معترفا بضعفه أن الله تبارك وتعالى يعينه وأنه يعطيه ما يريد من كل نفع في الدنيا والآخرة فإذا نظرنا إلى هذه الآية نتلمس فيها عدة فوائد منها أن الفضل كله لله لا يملك أحد فضلا إلا الله عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فنسب الله الإيتاء إلى الله وإلى الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أيضا يعطي كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا قاسم إنما أنا قاسم فالله تعالى هو المعطي وأنا القاسم فنبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم ما عنده فيعطي هذا ويعطي هذا والفضل كله من الله عز وجل ملكا ثم الله تبارك وتعالى في هذه الآية لم يضف الحسب إلى الرسول بل أضافه إلى نفسه قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله لم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله إنما قال وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله فأضاف مرة ثانية الإيتاء إلى الله وإلى الرسول ثم أضاف الفضل إلى الله قال من فضله أي من فضل الله هذه الآيات تؤكد علينا ما يتعلق بالتوحيد والرجوع إلى الله عز وجل في كل ما نحبه وفي كل ما نحب أن نجلبه من خير وفي كل ما نحب أن ندفعه من المضار أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لجلب كل خير ودفع كل مضار عن كل أحد من أتباع وأحباب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan uwana musulmi masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mabiya gare shi masu tsayuwa akan hanyarsa bayan godiya ga Allah ta'ala wanda kullum muke gode masa akan ni'imominsa muke yabansa saboda ya cancanta a yabe shi babu wanda ya cancanci yabo irin Allah ta'ala duk wata falala shi ne ya mana, duk wata ɗaukaka shi ya ba mu, duk wani alheri shi ya ba mu, duk wani sharri da aka kaɗe mana shi ne ya kaɗe mana, ko mun sani ko ba mu sani. Muna gode wa Allah ta'ala, muna yabo gare shi, muna kuma salati kamar yadda Ubangijinmu ya umarce mu. mi salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Muna salati, in an ce salati, shi ne ɗaukaka daraja Allah yake wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, da kyakkyawan ambatansa. To muna wannan salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ya Allah muna roƙonka, ka ɗaukaka darajar wannan manzo naka. babu wanda ya kai shi daraja Allah ka ƙara masa daraja ya Allah muna roƙonka duk abin da muka aikata na alheri wanda kai alƙawarin ba da lada ga wanda ya koya mana ya Allah ka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin ladan da muka samu da fiye da haka bayan haka ya ku bayin Allah, ina jan hankali na da hankulanku, mu tsare dokokin Allah, mu kiyaye Ubangiji da ya halicce mu, mu san yana ganinmu, mu san yana jinmu, babu inda za mu ɓuya mu aikata wani abu sai face yana ganinmu. babu wata kalma da za ta fita daga bakinmu sai face yana jinmu ana rubutawa ana gani ana ji ana shaida gobe kiyama ya kai bawon Allah in ka tsaya a gaban Ubangiji za ka tuna tsayuwarka ta duniya a tsayuwarka ta duniya idan ka yi laifi a gaban wani mutum kuma ya ganka an kawo ka gaban alkali aka ce ina wanda zai yi shaida cewa wannan mutumin ya aikata wannan laifin baka san ya ganka ba sai kawai ka gan shi ya fito kana ganinsa sai ka tuna cewa lokacin da kake laifin nan lalle yana kallon ka ya za ka ji za ka ji hantarka ta kada ka firgita ka razana ka tsorata saboda an riga an kama ka wannan fa mutum ne mai mutuwa mai rashin lafiya mai tawaya wani abu daga cikin abin da ya gani ma na aikin da ka aikata zai iya mantawa to ina ga a ce mahalicinka yana halarce kake aikata abin da kake yi ya dan uwa musulmi in zaka aikata laifi zunubi ka zo zaka aikata ko kai kaɗai ne ko kai da wani ne ko kai da wata ne ka tuna Allah yana wurin kake yi karkame da Allah ya zama shine mafi raunin abin da baka tsoron ya ganka ka kulle kofa kada dan adam ya ganka ka toshe duk wata dama da wani zai iya sanin ka aikata laifi amma baka damu cewa ubangijinka ya ganka ba duk abin da kake yi yana nan yana kallon ka dan me ba za ka ji kunyarsa ba to wannan kunyar tasa da za ta sa ka fasa abin da ya hana ka ita ake cewa takawa to ya'yan uwana da ni da ku mu ɗunguma mu siffantu da wannan hali na takawa a duk halin da muke ciki ita ce wasiyar da Allah ta'ala ya yi wa mutanen farko da mutanen ƙarshe kamar yadda ya faɗi a cikin alkur'ani a suratun nisa'i ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله للي من وصية قوضا لأكبه وللتافي قبانكم لكم كوكنكم منك وصية وصية من أن اتقوا الله كجي صورا الله ذاك أن أنت مكا اتق الله بازاجنك أكبر سنك أكبر ƙaunarka ake, ka duba Allah, kai adalci in mai shugabanci ne kai, ka duba Allah, kada kai sata, ka duba Allah, kada ka faɗi ƙarya, ka duba Allah, kada kai jiba, ka duba Allah, kada ka ɓata ‘yar mutane ka yi zina, ka duba Allah, kar ka shiga harkar liwatsi ka duba Allah Allah ya baka amanar hankalinka ba mallakarka bane kar ka sha kwaya ka rasa hankali ka duba Allah kai tarbiyar ƴaƴan ka duba Allah ka rike amanar da aka baka sawa'un ta ajiya ce ko ta mata ce da ka aura mage idan ka mallake ta, ka saba ba ta abinci, in ta zo ka yaudare ta, ka ƙi ba ta abinci, Allah sai ya azabtar da kai. Ina ga wadda ka je, ka lallaɓa, ka roƙa, ka nema, ka bi hanyoyi, a baka ita kuma mutum, kuma ka zo da ita gidanka, kuma ka riƙa wulaƙanta ta. mata ba abubuwan wulakanci bane to duk wannan abun ya hada mana darasin takawa duk abinda Allah ya dora akan ka ka aikata to ka aikata shi duk abinda ya hana ka ka nesance shi wannan shine takawa don haka yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalin mu baki ɗaya ne takawa shine ko ita ce wasiyar da magabata in mutum ya tashi takanas ta dutse ya je wurin wani mutuminsa ya ce don Allah kai min nasiha kai min wa'azi farkon abin da yake gaya masa shine ce ka ji tsoron Allah babban abin da za a gaya ma shine ka ji tsoron Allah ma'anar ka ji tsoron Allah shine ka tuna dokokinsa abin da ya ce ka yi ka yi ka tsaya da farillai ka tsaya da nafilfili ka nisanci haramu ka nisanci makaruhi shikenan ka zauna lafiya sauran abubuwan sunan su mubahat abubuwan da Allah ya halatta maka to ya ƴan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukar bayan haka daga cikin kalmomi da za mu tattauna a kansu a yau ku yi haƙuri zan ja mu lokaci mai ɗan tsawo bayani ne akan falalar faɗin hasbi Allah wa ni'mal wakil ko baka so ka ji falalar wannan kalma hasbi Allah wa ni'mal wakil kalma ce ta tabbatar da raunin bawa ta tabbatar da ƙarfin Allah kalma ce da take nuna cewa bawa bai isa ba, kalma ce da take nuna cewa Allah shi kadai shi ya isa. Kalma ce da in ka faɗe ta, Allah yana isar maka abin da ya dame ka. Kalma ce da ake so mutum ya mai da hankali wajen faɗanta, kullum ya yawaita faɗa, ya zo a cikin asar daga ɗaya daga cikin sahabbai radiyallahu ta'ala anhu yana cewa duk mutumin da a kowace rana zai faɗi hasbiyallahu hasbiyallahu la ilaha illa huwa hasbiyallahu la ilaha illa huwa wa huwa rabbul arshil azim ƙarshen suratul tauba hasbiyallahu لا إله إلا هو وهو رب العرش العظيم duk wanda ya faɗa sau bakwai to Allah zai ɗauke masa damuwarsa Allah zai tafi masa da duk abin da ya dame shi ya ‘yan uwa masu damuwa dukkanmu muna cikin damuwa ko akwai wanda zai cire kansa ya ce a yau ɗin nan ba abin da ya dame shi aiko babu ɗan adam ɗin da ya isa kowa yana da wani abu ɗaya da ya dame shi ko da guda ɗaya yana damunka to ballantana in suka taru rututu to maganinsu shine yawaita hasbiyallahu wa ni'mal wakil wannan kalma ana faɗarta in ana neman alheri ya zo, ana kuma faɗarta in ana neman tunkuɗe sharri. Duka wannan ya zo a cikin Alƙur'ani, Allah ta'ala yana ba mu yana gaya mana a suratu tauba, walau annahum rabu ma atahumullahu wa rasuluhu. Inda a ce, ana magana a siyaƙin maganar munafiƙai, inda a ce, sun yadda da abin da Allah ya ba su, domin su ne waɗanda in aka samu ganima aka raba sai su riƙa renawa, suna ganin ba a ba su abin da ya isa ba. Shi ne Allah yake cewa, ina ma a ce, yayin da aka ba su, alherin da aka ba su, sun yadda sun kwantar da hankali. sun amince da abin da Allah ya ba su, sai Allah ta'ala ya dangana bayarwar zuwa ga Allah da manzan Allah, ma a humullahu wa rasuluhu aka yake, walau annahum radu ma a humullahu wa rasuluhu, ina ma a ce, sun yadda sun amince da abin da Allah ya ba su, kuma manzo ya ba su. domin Allah yana bayarwa, manzo ma yana bayarwa, me yake bayarwa abinda aka bayar na ganima, abinda aka bayar na ganima, kamar da manzan Allah sallama yake faɗi, inna ma'ana ƙansimu ni mai rabo ne, falalar da mallakar da bayarwar ta Allah ce, amma ni rabawa nake yi, in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ya ba wannan, ya ba wannan. shi yasa yana da dama in ya zo rabon ganima ya raba ta yadda yake so ya raba ta yadda ya ga dama shi yasa a lokacin yakin Hunain kun san yakin Hunain an yi shi ne bayan fathu Makka da aka je Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Madina da mutum kimanin dubu goma muminai sahabbai ya tafi makka lokacin makka tana ƙarƙashin kafirci ana bautar gumaka a cikinta wannan zuwan nasa ya ci ta da yaƙi mutanen garin suka sallama an fi ƙarfinsu duk suka musulunta duk mutanen makka fa suka musulunta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin garin makka aka karya gumaka to kuma sai ya fita washe bayan wasu kwanaki sai ya fita zuwa Hunain shine aka yakin Hunain da wasu kabilu na Larabawa mushrikai a wannan yaki aka samu ganima mai yawa sai ya dauki wannan ganimar ya baiwa mutanen Makka nan da basu dade da musulunta ba hikima irin ta manzon Allah sallallahu alaihi ya bar mutanen Madina bai ba su ba har mutanen Madina suka fara zance to yau kuma manzon Allah ya koma gun danginsa ne na jini har labari ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya tafi tantin da suka sauka yaje ya same su yake cewa ya ayyuhal ansar ya ku al ansar ashe ba ku amince ba ku fi gamsuwa a ce mutane su tafi da duniya ku kuma ku tafi da manzan Allah ba mutane an ba su duniya abu sufiyan wanda da shi ne jagoran kafirai a yakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya musulunta da aka yi wannan yakin annabi sallallahu alaihi wasallam raqumi 100 ya bashi shi kadai raqumi 100 ya kuma nuna muhimmancin sa lokacin da aka shigo makka sai yace duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan a cikin mutanen makka to ba za a kama shi ba Abu Sufyan ya haji dadin wannan girmamawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa kuma haka dama shugabanci yake in ka ga mutum mai kwaɗayin shugabanci yana ta matsowa yana ta neman rikici ɗauki wani matsayi ka ba shi yanzu nan za ka ga an zauna lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kuma ya ɗauki dukiya mai yawa ya bashi raƙumi ɗari sai da mutanen madina suka yi magana shine shi kuma ku duba irin shugabanci irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wacce kalma za ka iya kwantar da hankalin mutane da ita da ta kai wannan ba ku gamsu mutane su tafi da duniya ku kuma ku tafi da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba take har kuka suka rika yi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama su ashe su ne da daraja za su koma madina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma an bar musu dukiya to wannan shine raban ganima annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dama ya raba ganima yadda yake so tare da cewa Allah ta'ala a suratul hashr ya bayyana masa yadda zai bi ya raba wannan ganima to a wannan aya sai Allah yake cewa walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu kuma da a ce sun ce hasbunallah kun ga anan da ya ce hasbunallah bai ce hasbunallah wa rasuluhu ba duk wanda ya haddace ayar ya sani walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu kun ga maganar ata bayarwa sai ya ce Allah ya bayar manzon Allah ya bayar amma da aka zo kan hasbu menene ma'anar hasbu in an ce hasbu shine isa isa kuwa ai kun ga ta Allah ce Allah shi kadai ya isa in an cuce ka babu mai rama maka sai Allah shine al-azizu shine gagarabadau babu wanda yafi karfin sa yafi karfin kowa duk damuwarka kame da ita zuwa gare shi duk abin da kake so shi ya mallake shi zai baka shi yasa babu hasararre irin wanda bai yarda da Allah ba kuma bai dogara ga Allah ba wallahi duk mutumin da ya koma bin boka da wani mai rauni dan duba da wani mai sihiri da surkulle ya ce wane ne zai bashi abin da zai bashi kariya wallahi ya gama lalacewa saboda ya hau kan katanga ya tsaya ya rabu da Allah ta'ala Allah kuwa zama ake da shi inda yake to ka so shi ka jingina a bangonsa ka ji cewa ba ka da gata sai Allah wallahi yanzu za ka ga gata Allah zai baka tsaro wa qalu hasbunallah sayu'tina Allah wa rasuluhu sai ce min fadlihi ai min fadlillah Allah zai bamu kuma manzo zai bamu kun ga sai sai maimaita bayarwa ga Allah bayarwa ga manzo amma hasbu ka Allah ce haka nan fadlihi ai min fadlillah milkan Allah ya tabbatar da cewa duk wata falala ta sace don haka ya kai bawan Allah musulunci an gina shi ne akan wannan sanin tauhidin kasancewa Allah shine Allah abin bauta shi kadai babu wanda ya cancanta a bauta masa sai shi babu mai rayawa sai shi babu mai kashewa sai shi babu mai bada lafiya sai shi babu mai saukar da ruwa sai shi babu mai tsare ka daga abin da zai cuce ka sai shi kadai to ka koma zuwa gare shi ka yadda da shi Allah zai taimake ka bayan ya faɗi wannan sai ya ce sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raghibun kun gani kuma ba su ce inna ila rasulillahi raghibun ba su ce inna ila Allah raghibun wannan shine tauhidi ba rena annabi bane karka bari a koya maka abin da zai nuna maka cewa da Allah da annabi duk ɗaya ne wallahi wannan ba musulunci bane karka bari a cikin halittar Allah babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba shine Allah ba in kana jin da shi da Allah duk ɗaya ne to baka musulunta ba fa shi ba haka ya koyar ba shi ne ya koya mana la ilaha illallah babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah wannan shi ne ƙur'ani sai ka karanta alƙur'ani ka nemi fassararsa ka gani shi ne musulunci ya Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalma har yanzu ana amfani da ita a cikin alqur'ani kalmar hasbi Allah wa ni'mal wakil wajen tunkuɗe musifa Allah ta'ala a suratu Ali Imran ya ambata allazina qala lahumun nasu إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Allah yana siffanta muminai su ne waɗanda mutane suka ce da su, Innan nasa qad jama'u lakum mutane sun taron muku, an muku taron dangi. don haka ku ji tsoro, ku ji tsoro, an taru an fi ƙarfinku, wannan faɗin cewa an fi ƙarfinsu sai ƙara musu imani. Yaya za a yi wanda yake tare da Allah a fi ƙarfinsa? Ba zai yiwu ba, sai dai idan mutum bai yarda da Allah ba. in dai ka yarda da Allah to duk duniya duk taranta wallahi ba za ta fi ƙarfin ka Allah ta'ala ya ce fa zadahum iman wannan abun sai ƙara musu imani wa qalu kuma sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu ina ce in an fi ƙarfin ka abun ba haushe in an fi ƙarfinsa me yake cewa Allah ya isa ko? To, anan Allah ya isa ta haƙiƙa yake shi ne ma'anar hasbunallah wani imalwaci. An zalunce ka, ka kasa ƙwato haƙƙinka, ka kai ƙara an yi an yi a saurare ka an ƙi, ƙofar da za a buɗe maka ma haƙƙinka ya fito ya ƙi, duk ka rufe. ka je gunwa ne ya ƙi saurarenka ka je gunwa ne ya ƙi saurarenka ya bawan Allah ya za a yi ka manta da babban wurin da ya waje baka tun daga nan da ma ya kamata ka fara ka koma wurin ubangijinka mahalicin wane wanda ya baiwa wane matsayin da har ya samu dama ya zalunce ka ka koma gunsa ce ya Allah kai ne mai bayarwa kai ne mai hanawa an zalunce ni an cuce ni ya Allah ka fidda ni daga wannan damuwa ba ni da ƙarfi la haula li wala quwwa ka ga wa Allah ka sa goshinka a ƙasa ya Allah duk wata dabara da zan yi akan in samu haƙƙina na rasa ya Allah an zalunce ni ya Allah ba ni da dabara ya Allah ka taimake ni ya Allah kar ka banni cikin kaza da kaza wallahi za ka yi mamakin irin yadda Allah zai maka maganin wannan hali da kake ciki to haka kuma waɗannan mumine suka yi ranar wannan yaƙi shi yasa Allah ce fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasu lam yamsasuhum su'un wattaba'u ridwan Allah fan qalabu suka juyo bi ni'matin min Allah da ni'ima daga Allah wa fadlin aka yaƙin Allah ya aiko musu mala'iku suka taimake su, ku duba ku gai, an ce an fi ƙarfinsu, sun tsora, maimakon su tsorata, sai wannan ya ƙara musu imani, da abin ya ƙara musu imani, kuma suka ce sun koma zuwa ga Allah, Allah ya yadda sun koma zuwa gare shi, me ya musu, sai ya turo mala'iku. ka taɓa jin yaƙi an turo mala'iku su zo wannan yaƙi? To sai Allah ya turo mala'iku. Haba, manzan Allah salama fa a ranar da aka yi wannan yaƙi, tsayawa ya yi, ya fuskanci alƙibla, ya roƙi Allah ta'ala, ya ce, “Ya Allah, ‘yan waɗannan mutanen su kaɗai suka yi imani da kai a bayan ƙasan nan, in ka bari aka halaka su shi kenan duk bayanka an ƙare su. Yana jijjiga hannu yana ɗagawa, har mayafinsa ya faɗo. Sai na abubakar ya ɗauki mayafinsa ya mayar masa. Ya ce, “Ya Allah, kar ka bari a ƙare muminai” to amsar da Allah zai ba su da su muminan kuma da suka faɗi wancan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil shine aka turo mala'iku suka yi musu yaki wannan ba mu'jiza bace mu'jiza ce babba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yaki aka ci nasara aka kwashi ganima shine fanqalabu bi ni'matin min Allah وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله kuma suka bi yardar Allah don haka ya kai bawon Allah kana son rahamar Allah da taimakonsa wallahi ka riƙe Allah ka ji a zuciyarka huwa hasbuk la hasba lak wa kafa billahi ne hasiba shi yasa ya amfani da wannan kalmar suratul nisa Allah ya isa wajen isarwa shine alhasibu wanda ya wadace ka in kana tare da shi baka bukatar kowa shine ma'anar hasibu baya san in kana tare da shi ka raba kafa ka je gunwa ne ka zo gunsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani ya zo ya ce da shi ma sha Allahu wa shi'ita abinda Allah ya so kai ma ka so sai ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci yace aj'altani lillahi niddan ka sanya ni kishiya da Allah ka da ni ni da Allah abu daya sai ce bal ma sha Allahu wahdahu abinda Allah ya so shi kadai shine ke tabbata don haka ya kai bawan Allah ya kai mumini kana son ka ga alheri a rayuwarka to ka riƙe Allah ka yadda da shi gaskiya ne Allah ba abin kokonto ba ne kuma shi kadai za ka bautawa kar ka rungumi wani abu wanda ba Allah ba la tsafi la wani kulumboto la tone-tone la binne-binne wallahi sai Allah ya wulaƙanta ka amma an ka yadda da Allah sai ka ga abun mamaki yana faruwa a rayuwarka ya Allah muna roƙonka Allah ka sa mu yarda da kai Allah kuma ka ba mu yardarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله muna roƙonka ka sanya mu musulmin kirki Allah ka sanya mu mu'minai na kirki Allah ka sanya mu masu tauhidi masu yadda da kai masu tsayawa akan tafarkin manzanka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mu cikin mabiyansa kuma masoyansa ya Allah ka sa mu samu cetonsa gobe kiyama. Ya Allah, kar ka sa mu cikin hasararru waɗanda suka ƙibinsa a duniya kuma gobe sai hasarar zama tare da shi. Allah ka sa mu bi shi, Allah ka sa mu so shi, Allah ka haɗa mu da shi, Allah ka haɗa mu da addininsa har ƙarshen rayuwarmu. Ya Allah ka sanya mu cikin salihan bayinka, Allah kuma ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. duk abin da ya damu ya Allah kai mana maganinsa marasa lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suka bar rayuwar nan ta duniya Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu shugabanninmu muna roƙon Allah ta'ala ya taimake su akan shugabancin da Allah ya jarrabe su da shi Allah ya ba su ikon sauke haƙƙinsa Allah ta'ala ya ba su tausayin al'umma da kuma yin dukkan abin da shi ne daidai duk abin da kuma ba daidai ba ya Allah ka tsare su daga aikata shi Allah ka ba su mashawarta na ƙwarai ya Allah muna roƙonka wannan ƙasar tamu abin da ke faruwa a cikin ta na tashin hankali a wasu ɓangarorin na kashe-kashe da sace-sacen ɗan adam ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan duk wanda yake da hannu a wannan abu ya Allah kai mana maganin ƴan uwanmu a Gaza ya Allah muna roƙonka ka taimake su ka fidda su daga kaskancin da suke ciki kaskancin rayuwarsu da kaskancin addininsu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله